kasance shi Usman bin ba shi dama ya je gaba shi kuma ga Ali ba zan yi gaba ni da shi ban ga da haka ya juma a nan ana tattaunawa kai shi kai ka ta fara yawo cewa Usman ne shi garin an kashe shi to ko a da kan ma akwai mutanen da suke yawo da nan suka da zanda akwai mutumin da ya ga wani abu da iya fahimtar ma yadda abin da zai dauka da zai yada iya abin zai kawo rigima ko zai kawo tashin hankali ko zai kawo sabon haɗari shi ba ruwan shi kuma irin waɗannan ababe ne marasa kyautuwa ne da sanda ka ji labari karka yawaita yaɗa shi ka bari filin ya tabbata kuma ya fito daga bakin wanda ya cancanta ya fito ba kawai ba ya kamata ka ce ya fito da aka ba da yaɗa jika-jika irin da Allah ya fi masa abinci idan wani labari da ake ba mu ya tabbata haka nan ne ba za mu koma gida ba dukkan mu dole sai mun karko wato shi wato ban sarki mun usman dan ba zai yi ba a ce an kashe usman mu ko mu koma gida muna kallo a haka kawai abin ya kawo haka sai mun karɓo banza to da haka yanzu ana buƙatar mutane su zo su yi mu baya akan ba gudu ba ja da baya in dai har an kashe usmani gaskiya ne to za a yi za a yi ɗauki ba daɗi za a yi yaƙin da sai an karɓo fansashi wannan kowa ya zo ya alƙawalin ba zai gudu ba ba zai ja da baya ba ko da zai mutu domin mu baya a sun yi ta ne akan tsayawa tsayin daka bin umarnin Allah da na mandan shi ba za su gudu ba ba za su ja da baya ba sai in mandan Allah ne ke su ja da baya da haka sai aka ce to a zo a yi layi manzan Allah ya ya ajiye hannunsa haka sai mutum ya zo ya sa hannun shi ya ce ya rasulullah na ma mu baya ko dai in amso mu hanso jinin usmanu ko kuma mu za ko da za mu kare ba za mu koma ba mun ma mu baya a akan haka haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi an ce mutum ya kai dubu da ɗari hudu dukkaninsu sun yi mu baya a sai mutum ƙwaya ɗaya shi bai yi mu baya a bai hau taguwar shi tafi to shi usmanu da baya nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauki hannun shi mai albarka sai ce wannan mubaya'ar Usmani ko yana da rai na san zai yi mubaya'a ko da ya rasu inda da rashi da zai yi mubaya'a to ni na yi mubaya'a a madadin sayyidina Usmanu wato manzon Allah ya amince da gaskiyar Usmanu dan haka har annabi ya saka hannu a madadin sayyidina Usmanu ka san yarda ta kai yarda ku annabi ya amince ya ce wani kawai na amince da abin da za ya yi gaskiya ne kaza ne kaga akwai yarda to waɗannan su ne ayar da muka karanta jiya innal ladina yubayi'unaka karanta ta mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه ف... فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما الله يتي إن الذين يبايعونك lalle haƙiƙa waɗannan da suke yi maka mubaya'a su waɗannan da suke yi maka mubaya'a sun amince ko da za su ƙaye sai bisin bi umarninka innama yubayi'una Allah kawai Allah suka ma mubaya domin wa man yuti'ir rasula faqad ada Allah duk wanda ya ma annabi Muhammad biyayya tabbas ya ma Allah da an gane ko da haka Allah ya ce Allah suka ma wannan da'a yadullah yadullah fawqa aydihim hannayen Allah suna sama da hannayensu faman na kasa duk wanda ya warware wannan alkawarin fa inna ma yankusu ala nafsihi ya warware ne a karan kansa ma'ana hadarin warwarewar shi za ta shafa ba za ta shafi kowa ba domin me saboda idan ka yi alkawali da Allah Allah zai ci gaba da daga darajarka da baka lada in ka warware Allah zai dakatar da ladan kaga ka yi ma kanka asara da kanka wa man aufa bima ahada Allah bima ahada alaihi Allah babu wanda ya yi Allah cika alkawali duk wanda ya cika mu Allah alkawali Allah alkawali zai cika mishi alkawali shi ofi bi ahadi wannan aufu bi ahadi ofi bi ahadi ku cika mun alkawali na ya ku bani Isra'ila inji Allah ni ma zan cika muku nawa alkawalin da na muku kenan duk wanda ya cika alkawalin Allah ya biyayya Allah shi kuma ya alkawalin zai cika mushi alkawalin bashi nasara da rinjaye da taimako duniya da lahira babu kuma wanda ya kai Allah cika alkawali Allah shi ne mafi gaskiyar cika alkawali an gane ku to wannan ita ce ayar da ake kira ayar sulhun hudaybiya to bayan an yi wannan mubaya'a ɗaya sai kuma labari ya tabbata cewa ai sayyidina Usman yana nan ba a kashe shi ba da haka sai gashi ma ya zo tare da wasu mutane wanda larabawan maka ƙuraisha suka turo su don a yi sulhu to suka zo tare da sayyidina Usman kaga yanzu wancan jita-jita ta cewa an kashe Usmanu babu ita maganar yaƙi Allah ya tsaye da shi ba za a yaƙi ba yanzu sai aka zo da maganar ajiye yarjejeniya kafirai sun zo da yarjejeniya su cewa ba su yarda shi annabi ya shiga musu gari a yau ba a wannan shekara ba domin bai nemi izinin su tun farko ba sai da ya zo nan to ba za su ba su izini ba sai dai ya koma shekara mai zuwa alif shi za su ba shi dama ya ce ya yarda suka ce to kuma za mu kulle yarjejeniyar zaman lahiya mu da kai kar ka yaƙe mu kar mu yaƙe ka yace na yarda idan musulmi daga cikin garin maka ya bar addinin shi na gargajiya ya koma madina to cikin sharaɗin mu ka dawo da shi saboda shi ya bar mu ya koma wurinka kenan sai ka dawo da shi yace na yarda to mu kuma idan musulmi da ke madina ya yi rijje zo makka to ba za mu maida shi ba domin daman daga nan yana cikin kafirci tare da mu ya musulunta yanzu ya dawo gida ne ya ce ya yarda sabon ya za a yi a yarda da haka a ce kuma wannan aduwai mu musulmi ɗan uwanmu in ya zo mu kore shi manzo Allah ce ba su komi Allah ya ce a yi haka Allah ne ce ai wannan sulhu da umarnin Allah ne muke yi shi kuma da abin da Allah ba da umarni ko da a karan farko kai a iya fahimta ka ba ka gaba hikima to akwai hikima koye ma ne kai kuma da ƙarshe sai ka gane hikima da haka suka yarda da duk waɗannan mabayar jiniyoyi wanda yarjoyin nan gaskiya ba su ma sahabbai daɗi ba ran sahabbai ya ɓaci ƙwarai domin suna ganin kaman akwai raini akwai wulaƙanta musu addini akwai kuma zalunta su da aka yi cikin mubayar to amma dai tunda da annabi ne ake yin ta kuma an san annabi ba zai yi wani abu sai da izinin Allah to kaga dauka hakuri ya zama dole sai aka dauki hakuri da aka dauki hakuri su din nan suka warware alƙawari suka nemi lalle lalle a janye domin duk mutumin da ya musulunta in ya taho Madina sai manzo Allah ce a maida shi idan aka maida shi shi kuma in ya koma madadin ya je maka tunda ya san ya je maka zai wulakanta sai sai ya samu sai suka samu wani wuri a hanyar tsakankanin maka da madina sai suka dirsi to yawan taruwar da ake yi kowa in ya zo ake ko ka je medo kaza ai sai musulmi suke taruwa anan to kaga su ba sa kalkashin annabi bari annabi sai ku yi kaza ko karfin kaza ko kuma ba sa kalkashin yan makka sai zamanto wata daba ce to kuma sai suka kare hanya ba a wucewa idan ka zo sai su tsare ka su kwace kayanka musamman kai kafiri ne su kwace abincin su kwace kudin yanzu idan kuka ce ku haɗa musu yaƙi za a yi kuma suna da makamai to sun damu al'umma yanzu sai aka ce to menene abin yi aka yi taro a makai aka ce aje a samu manzan Allah a makka a ce ya janye wannan mutanen nashi tun da daban musulmi ne ya kai su ya kwatsatar da na madina in suna hannun shi ba za su raka tsaye hanya ba kaga yanzu su da kan suka yi me suka warware alƙawarin da su suka yi wannan an yi shi a shekara ta shida kuma kaga a shekara ta bakwai ne ko ta wannan he suka zo inda aka zo yakin wannan adin handak mutanen maka mutanen yahudawa da suke nan garin madina sauran yahuda suka zuga su a zo a yi haɗin gwiwa a shi a yaƙi manzan Allah aka tare rinduna mai mutane sama da dubu goma sha wanda duka mutanen madina da mazansu da matansu da yara da tsofaffi duk su wuce ba dubu uku kaga mutum dubu goma sha biyar ko sha shida ya fi ƙarfin mutum dubu uku ko da ba sojoji ba ne to wannan tsaba sojoji ne kawai kamar yadda ake cewa rasha tana sojoji sama da kamar miliyan ɗari haka su kaga sojojin sun yi mutanen wata sun yi mutanen ƙasar faransa yawa dukansu saboda duk ƙasar faransa mutum miliyan hamsin da wani abu ko sai sun su kuma sojojin rasha sun kai miliyan ɗaya sun kai miliyan ɗari kaga sun yi kowane mutum ɗaya da mace da namiji da yaro yana da soja guda ko soja biyu to irin haka nan ne akai to dole ne alƙawali ya warware kuma he Allah ya yi musu bayan ya saukar da wannan wannan ayoyi na wannan sura gaba daya sai Allah ya musu alƙawari cikin ita wannan surai duk wanda ya je wannan sulhun na Hudaybiya Allah ya mushi albishir za a buɗe garin Khaibar ba tare da wani yin yaƙi ba Allah zai bada ya shi a matsayin ganima amma gaba ɗaya za a ba da ganima ne ga mutane suka je sulhun Hudaybiya an gane ko to yanzu labari ya kawo ma mutanen da aka nemi su je yaƙi ba su je ba a ta wannan umara da su domin akwai a arab mutanen ƙauyuka in an ce a arab mutanen suke gehen birane su ba cikin birni suke ba yan karkara kenan domin an ce a arabi mutanen mugari na cewa larabawa eh waɗanda suke gehen madina lalle larabawa ne to amma kana nihin an ce a arabi mutumin balarabe ake nihi to na ji na madina shi ne sunan shi shi ma balarabe sunan shi asalin a arabi mutumin karkara kawai dumin mazamanin wurin da ba birni ba shi ne a arabi to su waɗannan a arabi su ne sun musulunta amma ha'inci ya yi yawa a cikin musulunci saboda suna da shakka ga su kuma suna da ƙarancin ilimi ga su suna da ƙarancin wayewa ga su bisu ma saba ma'amala da mutane daban-daban ba iya ya su ya su suka sani idan wanda abin da ka saba banna ce to wannan banna ita kake gani a matsayin abin kirki har abada amma a haɗuwarka da wasu jama'a za ta saka gane inda aka hika da inda kai kahi da inda kuke daidai to wannan su ne asalin a arabi to waɗannan a arabi sai kuma suke ta tunanin to su ma yaya za a ba su dama su je wannan yakin tunda su je wannan khaibar din suna so su yi domin su sami ganima sai Allah ke cewa me سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب waɗanda suka yi zamansu a gida suka saba maka wajen fita na daga ƙauya wanda suke gefe-gefen gari za ka ji suna cewa shagalatina amwaduna wa ahaluna dukiyoyinmu ne da iyalanmu su ne suka tsai da mu suka shagaltar da mu ba mu yi ka ba saboda in mun tahi ba mu bar kowa a gidan ba ba mai duba mu dabbobi ba mai kamo raƙumma ba mai kaza ba mai kaza gudun wannan ne ta sa fasta ga filana ya manla Allah ka roƙa mana gafarar Allah ya mana gafara na wannan lahi da muka yi to ka gane idan mutum ya yi lahi ya zo ce a roƙa mushi Allah gafara yana da lahi abin da ya ba lahi ba ne ko to sai anan sai Allah ce ya ƙulu da bi alfinatihim suna faɗar wannan a roƙa musu gafaran ne iya bakinsu ne a zuciyarsu ba su yi ba imani ma da kuskurensu bal ma suna ganin sun rufa ma kansu asiri ne sun yi abin da ya dace wannan kuma yaudara ce a matsayinsu mazauna karkara suna ganin za su iya yaudara ka saboda ba su san matsayinka ba ma laisa fi qulubihim abinda baya cikin zukatansu wani ka ce musu faman yamliku lakum min Allahi shay'a wa zai iya mallakar wani abu daga wurin Allah ko mun kananta shi ya mallaki kare ku in arada bikum darran idan Allah ya yi nufin wata cuta ta same ku wa zai iya mallakar wani abu ko mun kananta shi wanda zai iya kare cuta ko da ba duka ba ko da kashi da cikin ɗari ne wa zai iya babu shi aw arada bikum naf'a ko Allah ya nufin ya amfanar da ku ha'ilau ba mai iya tsare wannan amfanin bal kana Allah bima ya'maluna ta'maluna muhida ba haka abin yake ba lalle shi ubangiji game da duk abin da suke aikatawa khabiran masani ne kuma mai ba da labari da gashi ya ba da labarin abin da ke kunshe cikin zukatansu har ma Allah ya ci gaba da ba da labarin sirrin abin da ke koye na cewa bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila alihim abadan wa zuyyina dhalika fi بكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
الله تقول يا بردننتم بما إيماني با كبر مجال إيماني ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون ثم يتمهني عزتنسو من ظن الله صلى الله عليه وسلم دمومني lan yankaliba ba zai ba za su sake dawowa ba ila ahadihim zuwa ga iyalansa abadan har abada wannan tahiyar suka yi hallaka su zai haka suka yi tsammani shi yasa su suka yi tahiya kamar nuna wayo ne ka san mara wayo ma lokaci yana nuna ya nuna shi ma wani wayo ne sai in yayi azun sai ga ba wayo bane ishin wayo ne to su sun yi tsammanin karfi irin na kafiran makka aka ce aje a tinkare su duk da ba yaki aka tafi ba ya suka ce ai idan makka suka ga waɗannan mutanen ba sa barin kowa ya dawo da rai sai sun hallaka su to dan me za mu je mun san abin nan hallaka za a yi mu kai kanmu haka suka yi zato wa zuyyina zalika fi qulubikum haka din shedan ya raya muku ya kawata muku haka cikin zukatanku wa zanantum zanna sau kuka yi tsammani zato mai muni na abin da ba gaskiya ba na cewa Allah ba zai taimaki annabin shi ba kuma manzon shi ba zai dawo ba kuka yi wannan mummunan zaton kuka yi wannan mummunan itikadi din a cikin ranku annahum cewa yaqtulu da za a kashe su ne gaba ɗayan su la yarji'u minhum babu wani daga cikin su zai dawo wannan zaton shine kuka yi wa kuntum qauman bura kuka zamanto mutane kafirai halaka bura shine kaman bawar ne halaka abinda ya halaka ya Allah ya wulakanta shi ya azabtar da shi to sai ce wani ya zama halakacce tababbe kuka zama to da dalilin wannan mummunan da to mutane kafirai tababbu sai Allah ke cewa wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna atarna lil kafirina sarira wa man wa man lam yu'min billahi wa rasulihi duk wanda bai yi ba imani da Allah da manzon shi haƙiƙanin imani tun daga baka har zuci Allah ce to wannan fa ya zama kafi kaga wannan asalin maganar da munafikai ne akan yaki amma sai aka maida ta kan kafiri domin munafikin na kafirci ne sai Allah ke cewa fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira lalle haƙiƙa mu mun yi tattalin sa'ir sa'ira ta daga cikin sunayen wuta guda bakwai daga ciki akwai sakara akwai laza akwai hudama akwai jahannama akwai hawiya akwai jahim akwai sa'ira to makoma ce ta manya-manyan kafirai Allah ce to mun yi tanadin sa'ira ta zama makomar kafirai sai Allah ke cewa walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima
walillahi mulku samawati wal ardi mallaka abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lillahi na Allah ne shi yasa aka gabatar da lillahi mulku samawat mallaka abin da ke cikin sammai da ƙasai lillahi na Allah ne ba ta akai ba mulku samawati wal ardi lillahi a'a domin an ce mulku samawati wal ardi lillahi bai hanawa a samu ɗan ƙaramin abu na wani amma an aka ce lillahi mulku samawati to Allah ne kaɗai ke da komi da kowa a cikin sammai da ƙasai ya gafiru liman ya sha'u yana gafarta ma wanda ya ga damar gafarta ma in ya ga ya cancanta da aikin da ya cancanta na gafara wa yu'adhibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya ga dama azabtarwa wanda ya kafirci wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya zama to mai yawan gafara ne sannan rahiman sannan kuma mai jin kai ne ga wanda suka tuba zuwa gare shi wanda suka tuba ya gafarta musu ya yahi musu الرحيم كما يجب أن في يشكد سوء الجنة في الله كتوا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذونا ضرونا نقتبس لتأخذوها لتأخذوها ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari tun kan a iso gida na irin abin da waɗannan mazauna karkara za su faɗa wannan ba a rigai aka zo ba ne ana ba da labari in an zo ga yadda zai kuma da aka zo suka yi haka kaga shi sahabi shi kowa ganewa menene gaskiyar manzan Allah saboda za a ce maka nan da sati kaza za ku gamu da mutum mai kama kaza mutum yawansu kaza za su zo lokaci kaza in suka zo za su ce kaza kuma sai su zo a daidai wannan lokacin da irin wannan kamar kuma su faɗi wannan abu kuma wallahi ko da kun ce musu an ce za ku ce kaza in suka zo wallahi ba sa iya canza sun yi wannan abu Allah ya ce sa ya kulu wannan sa ya kulu da mukhallifuna da sannu waɗannan waɗanda suka zauna a cikin gida idan kuka koma gida kuka shiryi wata tahiya kuna shirye-shiryen wannan tafiya ta yakin haibara da Allah ya ce wanda suka je yakin Hudaybiya sulhu Hudaybiya ya musu izini su je Khaybara su kade an ba su ganima kaga shi ma labari aka bar aka ce za su je amma abin ba zai zama yaki ba dukiyar za ta rama ta to za ka ga idan kuka dawo waɗannan laraba in suka ji haka za su cewa mu ma muna so mu bi zaruna na tabi'ukum ku kale mu mu bi ku idan za ku tafiya ila maganima zuwa ga wannan ganimar da ta ku zuha don ku samu ta ku kama ta sai ka sun ce zarunan tabi ku ku bar mu mu ma mu bi ku za su zo wurin manzan Allah su nemi cewa ya manzan Allah mu ma muna so a kyale mu mu tafi wannan yaki Allah ce a a ba za a kyale ku ba ba zai yi ba a bar ku kamar yadda Allah ta wa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai zuwa ga wata ɗa'ifa wata jama'a daga cikinsu suwa ke nan munafukai fasta abinuka za ka rika neman izinin ka bil khuruji dan fita fa ka ce musu lan takhruju ma iya abadan ba za ku sake fita da mu har abada walan tuqatilu ma iya aduwa ba za mu sake yaƙar maƙiya tare da ku ba to malamai suka ce wannan aya da muka karanta yanzu fa'in raja aka lahu ita tana cikin suratun tauba ne kuma suratun tauba tana magana ne akan yakin tabuka wannan kuma tana magana ne akan sulhun hudebiya wanda kuma shi sulhun hudebiya shi aka fara yi kafin yakin tabuka kenan waɗannan mutane an hana su wannan tafiya ita ma akwai ayat da za mu tarda wata ke magana akan haka yace a ba mu dama mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalaman lahi suna nihin su canza wannan doka ta Allah wace ce dokar Allah za su canza Allah ya ce dukiyar haibara ta mutanen da suka je Hudaybiya su kuma ba su je ba da Allah idan an ba su dama sun je an canza shari'a ko ba a canza ba kaga Allah ba zai yi magana ba kuma ya canza wani ka ce musu lan tattabi'una da dai ba za ku bi mu ba kazalikum kamar haka dai qala Allahu min qablu haka Allah ya faɗa tun kafin yanzu mu mu zo dama Allah ya gaya mana in muka zo ga abin da za ku nema fata ya kulu na zaka yi sun ce bal ta nuna na abin da yasa ba Allah bane ya hana mu je hasada ce kuke mana ba kwa so tun da za a samu riba za a samu arziki ba kwa so mu mu tafi kaga dai shi kullum munafiki rigima arziki yake da shi Allah ya ce ina bal ba haka nan bane ba magana hasada kanu la yafqahuna ba su da fahimta su mutane munafikai illa qalila sai yan kadan daga cikin su kadan ne suke da fahimta su abinda suke ganewa hasada ce dan an san nan dukiya ce za a ji a karbo can kuma wahala ce yaya yanzu gashi an hana mu kaga hasada ce sai Allah ce to a wannan dai ba za ku yi mu ba amma ku gaya musu sai Allah ce kullil mukhallafin min al-arab satud'auna ila qaumin li ajli ba'ati shadidun tuqatilunhum aw yuslimun فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
وإن تتولوا لكم
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم من قبل يعذبكم عذابا أليما Allah ce kulka ga ka faɗa lil mukhallafin min al-arabi ga waɗannan da suka zauna ba su bi ka ba cikin mazamna karkarar na to yanzu wannan wancan da muka nemi ku je ba ku je ba wannan da kuka nema kuma kuka ce a bar ku je muwa ba mu bar ku ba to yanzu mu ɗaya ku ɗaya to amma ga wata magana satu da auna ila ƙauni za a kira zuwa ga yaƙar wasu ƙasashe uli ba a tun shahidin manyan ƙasashe masu ƙarfi za a yi kira zuwa ga a tafi a yaƙi kamar ƙasar rum a wannan lokacin kamar ƙasar farisa wadda ita ce iran a yanzu ko? wanda ba iya wannan iran din ba ce wa kawai farisar da har su iraki duk suna cikin farisar da har su wannan yankin da yake irin su ukraine din nan liya cikin iran din da farisar da kusan wannan tarayya soviet din kaɗan ne duk suna cikin farisar da ne kamun farisar tawar da shi ai lokacin ita farisar ce su ba fawa da ita da rum lokacin ba a san wata amurka ko rasha ba su suka rike fawa kafin waɗannan su rike to za a kira ku zuwa ga irin waɗannan ƙasashen uli ba a sai shahidin wanda suna da ƙwarewa a wajen yaƙi ga ƙarfin soja ga yawan makamai ga yawan soja to ƙatilu na hun a yi a yaƙe su ku yaƙe su a wisulimuna ko kuma su miƙa wuya ko dai su musulunta ko a yaƙi fa'in tuɗi'u idan waɗannan ƙauyawan sun muku biyayya yi uti kumullahu ajaran idan kun yi biyayya Allah zai ba ku lada ajaran hasana mai lada mai kyau shi ne shiga aljanna idan kuka yi biyayya wajen kiran da aka muku a zo a fita yaƙi ga wata ƙasar da kun san ƙarfinta kun san makamanta kun san sojojinta kuma kun san a ƙwarewa ba ku kai su ba a yawa ba ku kai su ba a makami ku kai su ba abinda kuka yi su kawai imani da Allah to idan ka ga waɗanda sun yi imani to za a ba su lada mai yawa kuma mai kyau amma wa in ka tawallau idan suka juya baya kama tawallaitum in kuka juya baya kaman yadda kuka juya baya sanda annabi yake a zo a tafi umara min qablu tun kafin wannan kira da za a muku tun lokacin sulhu da biya da kuka juya baya yu'adibakum Allah zai azabtar da ku azaban alima azaban mai radadi kenan idan kun juya baya kaman yadda daman aikin ku ne kun yi to sai ubangiji ya azabtar da ku azaba mai radadin gaske irin azabar da bai ma kowane irin mummunan mutum ba irin ku saboda ku kun yi munin da ba wani mai irin shi saboda kuna yaudarar addinin Allah sai Allah ke cewa ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما
Allah subhanahu wata'ala ce laisa alal a'ama harajun babu lahi ga makaho idan bai huta yaki ba wala alal a'araji haraj haka gurgu dan bai huta yaki ba ko na musulunci ne babu da shi an gane ko wala alal mariji haraj haka ma wani mai rishin lahiya yana jinya dan an kada kube na yaki kujen yaki bai huto ba ba shi da shi waman yuti illaha duwan nema Allah biyayya wa rasulahu yama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi gidaddajin aljanna tajri min tahtil anhar wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginanta wa man yatawalla wanda ya juya baya kuma ya kiwa Allah da manzan shi da'a yu'adibahu Allah zai azabtar da shi azaban alima azaba mai radadi azaba mai raɗaɗi ana yin ta ne ga wanda ya saba wa Allah rahama ana yin ta ne ga wanda ya ma Allah biyayya da manzan Allah Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya da manzan ka sai Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا يردد waɗannan mu'minan kenan kaga sanannu ne wanda suka bi manzon Allah suka yi mubayi'a din nan iz yubayi'unaka ta haka shajara sanda suke yi ma mubayi'a kowa yana zo ya zo yana rantsuwa yana sa hannu ya yarda da umarnin da duk ka bada ko da zai zama ajalin shi ya amince to sanda suke wannan abin Allah ke a gaya musu Allah ya yarda su da Allah yanzu mutumin da Allah ya yarda da shi daga baya kuma ka ce wani mutumin ba wani mutum ba Allah ba wani mutum ya zai ka mutumin kirki ba kaga wannan mutumin shine ba mutumin kirki ba to waɗannan sahabban ma su dubu da ɗari hudu duk waɗannan sahabban da kake ji ana zagi suna ciki duk sahabban da kaji yan shi'a suna wulaƙanta wato suna cikin waɗannan da Allah ya ce ya yarda su to ban san ba ko yadda Allah zai ce ya yarda da wani sai daga baya a samu labari a wurin wani malami ba Allah bane ba ba wahayi bane daga Allah ba annabi bane ya faɗa wani malami ne ya ce a shi ya fahimci cewa waɗannan sahabban ba mutane kirki ba kuma kai ka yarda da maganar wannan malamin ka yi aji ka yi watsi da ayoyin ƙur'ani gaba ɗayansu ka yi watsi da hadisan manzon Allah gaba ɗayansu ka gaba kama kanka adalci ba fa alima ma fi qulubihim Allah ya san duk abin da ke cikin zukatansu wato abin da ke cikin zukatansu na tsoro ko abin da ke cikin zukatansu na imani da kai Allah ya sani babu wani abin da Allah zai koyi gare shi inna ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle ashaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bisa san su karan kansu bisa san menene ke cikin zukatan junan su ba in ka san taka baka san mata wani an gane ko amma Allah da kanshi ya san su ya hi su ma sanin kai kanka mi kake ciki Allah yi ka sani eh shi yasa Allah ke cewa fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sabkar da nutsuwa akan su Allah ya tabbatar da nutsuwa akan waɗannan sahaba suka samu nutsuwa da kwanciyar hankali bayan da hankalinsu ya tashi wannan fa asabahum fatahan qariba sai ubangiji ya saman musu wani buɗi makusanci wani buɗi ne makusanci shine a wannan sulhun da aka yi tsakankanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da makiyan shi sai Allah ya ka buɗi mai tarin yawa wanda shine ya zama sanadiyyar cin wasu sauran biranen ma da dafa su ƙarƙashin musulunci suka dawo ƙarƙashin musulunci sannan kuma wata izza da ɗaukaka da taimako na Allah ya tabbata akan musulmi da musulunci fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa maganima kathiratan da ganimomi masu yawa ya akuduna ha wanda za ku za ku rike ta wa kana Allahu azizan hakima tabbas ubangiji ya tabbata azizan buwayayye ne ba wani abin da zai buwaye Allah sai dai Allah ya bada buwaya a buwaye wannan abin hakiman sannan Allah ƙwararre ne ya san abu yadda ya dace a yi shi a san da ya dace a yi shi shi yasa Allah ya bi abin bisa tsari bayan tsari tsari bayan tsari sai Allah ke cewa وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجر لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين وهديكم صراطا مستقيما
وعدكم الله مغانم كثيرة kai Allah ya muku ma alƙawalin wasu birane duniya ma za ta dawo hannunku ganimomi masu yawa an gane ko Allah ya muku wannan alƙawalin har ila yau Allah nan nan tare da wannan alƙawalin idan mutane suka yi Allah zai taimake su kullum kun ga muna cewa a Nijar abu ɗin tak ne ba aka yi addu'a dama Allah yana so idan wani abu ya dame ku ku yi addu'a to wannan addu'ar da aka yi kawai sai Allah taimake ni to da Allah abin da nake so me za ka ce in ga bayan addu'a mun ƙara da wani abu kaman biyar ko shidda na bin dokar Allah ya za ka kashe mu da san da muka dogara da addu'ar wannan a lokacin kuma muka yi wa kanmu gargaɗi mazinatan cikinmu suka dena maha'intan cikinmu suka dena waɗanda suke masu cutar da al'umma su ma suka dena maƙaryatan cikinmu suka dena aka zamanto babu hasada ba ƙarya ba ƙeta an daina zina an daina cin amana duk an koma an ji tsoron Allah dan Allah ne kake tamahani cikin mutanen da muke roƙon Allah nan akwai barayi akwai mutanen banza akwai mashaya giya akwai maciya amana akwai maciya riba akwai maciya haram amma duk da haka da aka duƙufa ga Allah ko da akwai mutum biyu uku masu waɗanda suke na kirki sai Allah ya haɗa ya amshi addu'a albarkacin jama'a albarkacin bayi sun koma gare shi to me kake cewa idan da bayi suka yi ta istighfari kuma suka yi ta sadaka suka yi ta kyauta suka yi ta zumunci me zaka cewa to dawa abin yanzu abin da muke cewa din mun samu taimakon Allah da yanzu linkin shi ya zo wannan abin da kuke ga ana jan kafa ba daga Allah bane ba wallahi daga gare mu ne gurgudan lalace gurgudan jan kafa mu amma muna musulmi ga qur'ani ga Allah ya raye mu kama watan azumi ga masallatayya ga lokuta mun samu ga abin da zamu ci mu ibada mu hada kanmu kawai mu ta istighfari muna roƙon gafarar Allah wannan abin sai zai mana wahala ba ku gaba mutanen annabi wannan yunus annabi yunus kowa san labarin shi ko Allah ya turo shi annabin Allah ne ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai suka kiya babu irin yadda ba a yi da su ba wallahi suka bishi ne suka kiya sai Allah ya ce ma annabi yunus to waɗannan mutane na ka tun da sun yin imani zan yi zan turo musu azaba amma rana kaza ga watan kaza azaba za ta zo annabi yunus ya zo sabi take so jama'a ko fa tuba zuwa ga Allah in ba haka ba Allah zai tubo tuwo azaba har ma ya ce kaza ga watan kaza in ba ku yi ba imani azaba za ta zo suka to shikenan muna jira ta zo ana nan ana nan sauran kwana biyu sauran sati sauran kwana daya ana gobe azaba za ta zo sai suka ɗan ganin irin wani gajimare yana dunkulewa yana haɗuwa sai suka yi shawara tunda akwai masu hankali sun suke kuma irin wannan gajimaren da irin shi ne aka ma adawa suka gani ta suke hadari ne suna ce haza azumin tsirna wannan shi ne hadarin da zai mana ruwa annabi zai ce bar zo masu ajiyar bi wannan abin da kuke gauga ya zo muku ne na azaba to shi kun ga wannan abin wallahi azaba ce Allah zai mana me shawara jama'a kun ga da asara gare ƙauyenci a yi haƙuri da karfin nan a su ba domin in ba bi ba haƙuri ma to za a rushe mu babu mu bari kafin to gara a rasa kafircin mu a mu wanzu kun ji shawarar da suka yi eh haka yayi yayi yayi to shi annabi yunus ya ga azaba gobe ne za a yi azaba ko yau ne za a yi azaba dare ya yi asuba ta yi kenan azaba in ba ta zo ba mai ai zawa za su yi su nuna cewa ina azaba a tuhume shi da ya faɗa abin da ba gaskiya ba ko gudun kar a tuhume shi ya faɗi zance bai cika ba sai ya farka amma inda aka samu wani jarrabawa bai jira Allah da ya gaya mashi zai yi azaba kuma bai yi azaba ba ya kamata ya jira Allah zai mashi magana ga dalili ko sai kawai ya bar gari wannan mutane ne suka haɗo kai tun da asuba suka zo suna neman shi aka neme shi ƙasa da sama babu shi to annabin ma na Allah ya gudu kenan kun ga tun da annabi ya bar cikin mu azaba za a mu sai manyan suka ce kuna gani mu ma bayan Allah ne Allah ya sani mun neme shi mu tuba mu bi shi ba mu same shi ba ku zo ku ɗauko yara jarirai da mata da tsofaffi da dabbobinmu duk mu kora su bayan gari mu je mu ta kuka muna Allah mun tuba haka suka suka fito bayan gari gaba ɗayan suka fito manyan su da baraki da masu kuɗi da yara da mata da maza da jarirai gaba ɗaya da dabbobinsu ƙanana da manya ana ta kuka Allah mun tuba Allah mun tuba Allah sai janye azaba yace ya fara musu azaba to yanzu shi annabi Yunus sai ya je shiga jirgin ruwa tunda bakin teku take duk inda za ka yi bulaguro sai ka shiga jirgi su kuma al'adar zamanin idan akwai wani gujajjen bawa ko wani ɗa da ya gudu daga wurin iyayen shi ba izinin su da ya shiga jirgin ruwa ya jirgin ruwa ya kama tangantangar sai wannan ɗan an gano shi an nasa shi ruwa kawai jirgin ruwa da ka yi tsakiyar ruwa sai ya fara tangantangar sai aka ce to jama'a tsakani da Allah a cikin wannan tafiya akwai wani bawa gujajje da ya goji ma ubangijin shi yau annabi musu bai gane ba shi har ya kai ga aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus aka sake aka sake shi da kanshi dai ya ce shi kenan ya haƙura aka jefa su ruwa akwai irin ƙaton kihin wannan yunwa ta ishe shi shi dan mutum haka in baka tara ma mutum ɗari bai samu abinci ba dan ɗaya kamar ƙato ne na jiwa ka ba shi loma tuwo a hannu zai tauna ta ne haɗewa kawai zai kawai wannan kihi da aka jewa annabi yunus ma sai ya haɗe ba magana tamna sai ya haɗe shi cikin cikin shi kawai sai ya koma can ƙarƙashin teku yana godiya ga Allah ya ce to dan abin da ya sami kenan to Allah an gode annabi yunus gashi da ran shi yana cikin teku cikin kihi kihin a cikin teku kuma ga dare yayi dan girman Allah waye sai a kira shi a lokacin nan yayi sai Allah akwai da za a kira a wani lokacin da haka annabi Yunus ya san cewa Allah zai yi sai ya koma yana kira fanada fi zulmati Allah ila اذهب مغاضبا اذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين sai yana cewa Allah ilaha illa anta na tabbatar da babu abin bauta da cancanta sai kai ko a nan din ma na san kai kaɗai ne abin bauta har yanzu yana cikin kihiyan nan tare da addinin shi da imanin shi yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah baka da abokin tarayya baka da nakasa inni kuntu min zalimin ni kuma na shiga cikin azzalimai suka zalunci kansu na baro wurin da na ke ba tare da kamun izini ba sai Allah ya sa kihin ya yi aman shi ya ba shi lafiya ya dawo cikin waɗannan al'ummar sai da mutum dubu ɗari ko sama da dubu ɗari suka yi imani su kaɗai ne Allah ya turo azaba ya yaye ta bayan imaninsu kun ga anan menene sanadiyya rishin haƙuri shi yasa Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasu bir ka yi haƙuri wala ta kun ka sahibul kunci kar ka zama to kaman annabi Yunus wanda shi bai yi haƙurin ya jira har Allah ya ce mushi ta hikan ya tafi ba ba wai laifi bane yayi Allah ya yi haka ne don ya zama ishara zuwa gare mu mu ɗauka abubuwa gaba ɗaya ana bi da haƙuri ne ba a cimma nasara rana ɗaya babu wani abu komin darajarka komin imaninka komin arzikinka komin ƙarfinka rana ɗaya ka cimma burinka wallahi baka isa ba sai ka ba a hankali ka yi nutsuwa ka kwantar da hankalinka ka yi ɗa'a kuma wannan tana karantar da mu zamantakewa na tare da biyayya ga shugabanci kuna tare da shugabanni ana ayyuka ana abubuwa ba yadda za a iya cimma buri a lokaci guda kun gani amma mutane su rika gani cewa har yanzu mu ba mu gani a ƙasa ba har yanzu har yanzu wallahi zuga mutane suke ba wani abin alheri ba ne ai shekaru nawa aka yi da ba da yancin mu inda magana ka tana da amfani ai ka shekara 64 ba wasa ba ce da ya kamata kai amfani ina kake ko baka da baki me yasa baka yi ta magana ba a wancan lokacin ba a ƙasa ba ko a ƙarƙashin ƙasa da sama ba mu gani ba yawa ya mu gani shi a sama yana reto ba bai zo mana ba ai ba mu gani ba mun gani shin hanyoyi mun gani shin likitanci mun gani shin makarantu mun gani shin kuɗi mun gani shin aikin yi a ƙasa muka gani har duk wannan ta zo ta ƙaru muka koma muka gani shin kwanciyar hankali to yanzu ana neman gyarawa banna ce sai an gyara ta sannan a zo amma an gama eh akwai bannar da bata ma tsaya ba nan gaba tsatsi da ta eh ita bannar bata ma tsaya ba yanzu misali waɗannan ƴan hoshi da makami da bandis bandis da suke kai hare-hare bannar su ta ƙare to waɗanda suka ƙulla su har yanzu suna nan daga ƙasa suna rubuta wutar suna fata suna neman hanyoyin da za su bi da suna da hanya da taimako da sun ƙara masa ƙarfi na makamai da kuɗi da abinci yadda za su daga kahari to ba mu gama daƙile waɗancan ɓannan ba ma mu tsaida ta ƙasar ta zamna lafiya sannan ga ƙasashen duniya da suke so su murƙushe ƙasar tamu gaba ɗaya ma ta zaman to kamar sudan kun gane ko mu zama 'yan gudun hijira wanda za a kashe a kashe wanda zai gudu ya gudu ƙasar ta zama ba ta hannunmu ba a san iya shekarun da za ta yi ba ta hannunmu ba su ɗeba abin da suka ga dama sai radda suka ga sun wato duk yadda suke nihi sun cimma burinsu sannan su samu wasu ɗaiɗaikun 'yan mutane 'yan kaɗan bayan sun kashe sauran suke to su zo za mu ba ku he yadda muke so za ku to ana fama da waɗannan a gama da su ga mutsiyata na cikin gida da suke kulla sharrarraka daga ƙasa ko ga kuɗi a hannunsu ga sun sassoka mutanensu ma'aikatan ma'aikatu kuma nijar ta kowa ce ba za ka zo mutum kawai kai ba gani ka sani baka ce wani bar wurin nan sai dole in bincike ya nuna mugu ne an kama shi da laifi bai yiwa kawai a ce wani dan an taba ganin ka da wani bar wurin nan bai yiwa in haka nan ne ba wanda zai zauna ba a laifin wani bai shafi wani don suwa ne sun zamna ba a cewa kowane mutum da aka gaishe tare da wani sai an kama su ba haka na harkar take ba sai ake bi a hankali a nitse ana bi ana ƙara roƙon Allah ana ƙara haɗa kan al'umma ana biyayya ana addu'o'i musamman cikin azumin nan ko muna taiwon karatun alkur'ani muna addu'o'i ko mun ga Allah ya ta taimakon mu ya ta taimakon mu ba haka bane to kaga sai mu ci gaba yanzu wannan taimakon na Allah abin da da ya zamanto yana ba mu tsoro yanzu wannan tsoro ya kau wahalhalu da ake ciki yanzu an sun fara kaucewa ko yanzu sai mu ya rage sai wuraren da da wasu ne suke sana'a suna samun kuɗi yanzu mu ya zama su mu za mu rika sana'anta wannan abin muna kaiwa muna kai da muna samun kuɗi to yanzu kuma wannan yarjejoni ne da duniya sai an ba a hankali dan ka a je wurin gudun zago a gara a fada gidan zago kenan sai an ba a hankali an yi taka tsantsan yadda abin zai amfani ƙasa ya amfani al'umma ba a so gaugawa to shi ya sanya Allah ya saukar da irin wannan kisoshi don ya nuna mana a haƙuri ake yi an gane ko? to haka nan abin yake Allah ya muku alƙawalin ganimomi da dama ko shi nan da muke ko? ta akudu na ha wanda za ku rike ta faja alalakun hazihi Allah ya sanya muku wannan ganimar Allah ya ba ku ita kai tsaye ita ce ta haibara ko kuma wannan sulhu da aka yi wa kaffa aidiyar nasi ankum Allah ya rike hannun mutanen kafiran nan na makka akan ku ba su yaƙe ku ba li takuna ayatan dan wannan abin ya zaman to aya ce alama ce lil mu'minina ga mu'minai wa yahdiyakum ya shiryar da ku ku mu'minai siratan mustaqima tafarki madaidaici ku samu tsayawa ga addini isbati ingantacce wanda har ku mutu kuna kan addini ku shiga aljanna sai Allah ke cewa wa ukhra lam taqdiru alaiha qad hada Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira wa ukhra da wata ganimar ko wata ni'imar da Allah zai muku ta ba ku ganimomin buɗewar garuruwa daban-daban daban-daban daban-daban waɗanda suke lamta ƙadruha ba ku da iko a kanta in abin a auna ku ne a auna su ba ku da iko ai lamta kunu ta na alaiha ba ku da ikon babbar ƙasa mai ƙarfin soja irin farisa mutane haka kamar ƙaramar ƙasa irin kamar makka ta iya kai musu yaki kamar ka kusanta Nijar ne da Amerika ba yanzu Nijar ta iya cewa ta kai ma Amerika ya hari a garin ta ɓaci garin kun ga wannan lamta ka zuwa baku da iko a kansu to irin waɗannan ma kad a haɗa Allah biha Allah ya riga ya kewaye iliminsa ya sani ya sauƙaƙa muku zai karya su sai ya ba ku kuma wannan abin sai da ya tabbata a zamanin daulolin halifofin musulmi zamanin sayyidina Abubakar an buɗe wasu zamanin sai na umar aka bude faris aka bude waɗannan ƙasashen sai suka dawo hannun musulmi gaba ɗayansu wa kana allahu ala kulli shay'in qadir qadira lalle ubangiji ya tabbata akan komai mai iko ne Allah yana da iko akan komai ba sai kai wai akan abu ɗaya ba Allah ta'ala ya samu dace eh mun ji uku rage ko to bari mu tsaya a nan tunda minti uku ne rage sai mu tashi a wata ce zan tashi a gaba?
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو ولو قاتل قاتلكم الذين كفروا idan da waɗanda na kafilta mutanen makka da sun fada ku da yaki lawallau adibar lalle da sun juya baya da Allah zai ba ku nasara a kansu su gudu sun malaya jiduna waliyyar sannan ba za su samu wani majibinci da zai taimake su ba wala da siran ko wani mai agaji da zai agaje su سنة الله سنة الله الذي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا
سنة الله wannan shine sunnar ubangiji idan kuka fada mu'minai Allah zai ba su nasara allati qad khalat ko min qabl ta riga ta gabata a al'ummomin baya ma haka abin yake walan tajida li sunnatillahi tabdila ba a samun canji ga sunnar Allah yadda Allah taimakin muminan da zai iya taimakon muminan yanzu kuma zai taimake su abinda ake bukata gare mu imani shi ya sanya imani shine jarun wannan al'umma idan da wannan al'umma za ta tsaya tsayin daka kan imani to ku sani jama'a duk duniya ba abin da zai gare kawai matsalar mu daya rishin tsayawa didi sanda wasu suka tsaya sai ga wasu suna da shakka wasu ma suna taɓar gaza a cikinmu za ka ga mashaya a cikinmu za ka ga mazinata a cikinmu ɗin na haddafai 'yan luwaɗi a cikin 'yan nijar a cikinmu ɗin na akwai ɓarayi akwai da zai iya kashe mutum ma don ya ɗauki duke shi to inda ɗan nijar 'yan nijar za mu samu aƙalla kaso hamsin cikin ɗari na yawan al'ummar mun koma ma Allah tsantsa mun koma ma sunnar manzon Allah tsantsa wallahi da Allah ya ba mu ni'imar zaman lafiya mai ɗorewa na dindindin da Allah ya ba mu ni'imar tono arzikinmu da kuma samuwar kasuwar shi a duniya kuma kuɗin ya shigo hannunmu wallahi mu samu cikakken yancin da duniya za a raka damawa da mu amma me ake so mu ƙara ƙoƙari zuwa ga Allah to Allah dukkaninmu nan mu yawaita sadaka mu yawaita istighfari mu yawaita yi wa annabi salati wanda ya san yana wani laifi ya yi ƙoƙari don girman Allah ya bari wanda ya san bai iya taimaka ma iyayen shi ko akwai wata matsala tsakankanin shi da iyayen shi ya yi ƙoƙari don girman Allah ya je ya tuba ga Allah ya ci gaba da taimaka ma iyayen shi wanda yake cutar da matan shi da 'ya'yan shi ya ji tsoron Allah ya bari wanda yake cutar da makwabtan shi ya ji tsoron Allah ya bari wanda yake da abin da zai taimako ya ga mabukata ya ji tsoron Allah ya taimaka wanda yake wani aiki da ya shahi al'umma ya ji tsoron Allah ya aikin shi al'umma ta amfana wanda yake da wata hanya da zai sauƙaƙa ma mutane suna cikin tsanani ya ji tsoron Allah sauƙaƙa musu wanda yake cutar da mutane ta hanyar aikin shi ko ikon shi ko damar da Allah ya bari ya ji tsoron Allah ya bari duk mu koma ga Allah mu roƙi Allah Allah zai ɗaukaka darajar mu da kanmu mu rayu a duniya kyakkyawar rayuwa kuma mu ji daɗin duniyar mu ci arziki ba wahala sannan Allah zai karɓi rayuwar mu cikin sauƙi kuma sannan mu je gobe kiyama ubangiji ya shigar da mu cikin aljanna akwai abin da wannan daɗi duniya ba a sha wahala ba lahira ba a sha wahala ba ai ka san ko dai a duniya aka sha wahala ai ba daɗi gari ta ba ko to wallahi mu koma ga Allah Allah ta'ala ya samu daɗi Allah ka shiryar da mu Allah ka gafartar mana muna ce sanar da mutane akwai tafsiri irin wannan da za mu ci gaba da yi tare da rabi a masallacin sabon gari da yake gidan alhaji usman bakili wato daga tara da rabi daga yau za a fara zuwa abin da allah ya sauka da aiki za a ci gaba da yin tafsiri na awa ɗaya da rabi insha allah ɗaya bayan gidan lamin koren shagari eh wannan shine abin da muke so masarrafin allah ya so ya da fatan allah kai mu lafiya Allah muna roƙonka Allah gafarta mana muna da mutane da suka nuna suna da buƙatu Allah ka biya musu buƙatun su Allah ka gafarta mana Allah ka samu cika da imani waɗanda suka rasu cikin mu Allah ka shi kansu akwai wanda ya gina wannan masallaci mulga ya rayu Muhammad Fanu ya yi ayyuka na alkhairi jama'a suna ta tilatar da mu a cikin addu'a duk da ana tashi dai muna roƙon Allah Allah gafarta mishi Allah albarkaci zuriyar shi sauran waɗanda suke taimakon addini da dukiyoyin su Allah ka taimake su Allah ka albarkaci zuriyar su Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama waɗanda suke da rai Allah ka albarkace su ka albarkaci sana'o'in su dukiyoyin su yan kasuwan mu Allah ka sa albarka kasuwancin su waɗanda suke ma'aikata Allah ka sa albarka cikin aikin su kasan mu Allah ka zama da ita lafiya Allah ka mata albarka Allah ka sanyo mata arziki mai yawa mai albarka Allah ka tabbatar da zaman lafiya da dindindin shugabannin mutum daga kan shugaban kasa da ministoci zuwa ga firaminista shugaban gwamnati muna roƙon Allah Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya ƙara musu imani ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da imani ya taimaka musu ya tsare mana su ubangiji Allah ya ba su ikon aiwatar da ayyuka na alkhairi Allah ya ba su ikon gyara bannonin da aka yi ya ubangiji Allah ka kama musu abin da ba za su iya ba Allah ka kama musu abin da kuma za su iya Allah ka ba su ikon yi ya Allah mahasadan su Allah ka musu maganin su mahasadan wannan kasa ma Allah ka yi mana maganin su ya Allah masoyan mu Allah ka taimaka musu ya Allah waɗanda suka ci mu roƙe ka Allah ka yi mu sanin su Allah ka biya musu bukatun su Allah muna roƙon ka yi mana gafara karɓa mana ibadojin mu Allahumma salli ala Muhammad